الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah madaukin sarki da ya hada mu a wannan rana 22 ga watan Ramadan shekara ta 1440 hijiriya wanda shine ya dace da ina jin 26 ne ko 26 ko 27 ga watan biyar shekara ta 2019 a lissafin 'yan albashi in Allah ya sa da a yau karatunmu zai kare ne akan bayani dangane da duniyar aljanu duniyar aljanu suwaye aljanu me aljani yaya kamar aljani yake a ina aljani yake zama yaya alakar aljani da dan adam alamul jinni kenan wasu shayatin akwai aljan akwai shaidan su za mu tattauna akan me aljanu me shaidanu shin akwai bambanci tsakanin aljanu da shaidanu ko babu wannan karatun yana da muhimmanci kwarai da gaske ba dan komai ba sai dan wato su aljanu muna tare da su kuma suna da alaka da mu yanzu haka nan da muke magana suna tattare da mu ko na sharrinsu ko na alherinsu to na farko ne idan an ce aljinnu wato wata duniya ce mai zaman kanta ba duniyar mutane ba ba kuma duniyar mala'iku ba a tsakaninsu su aljanu tsakaninsu da mutane akwai wasu abubuwa da suka yi tarayya da mutane aljani yana tarayya da ɗan adam a cikin abubuwa wanda za mu yi bayani sannan kuma yana sabawa da ɗan adam a cikin wasu abubuwa nasa daban ne na ɗan adam daban haka kuma da mala'iku yanzu misali aljani yana da hankali kamar yadda ɗan adam yana da hankali wannan abubuwan muna tarayya da su akwai masu hankali a cikinsu akwai marasa hankali sannan aljani yana da idrak in an ce idrak riskar abu da gane shi sannan aljani yana da yana da damar ya zaɓi abin da yake so ko baya so kaman kaman yana da choice kenan aljani yakan iya so abu kaza yakan iya kin wannan abu abun sharri ya ƙi shi shi ma in ya ga sharri yana gudu duk da yana yi wa mutane sharri to amma shi ma din in ya ga sharri yana iya gudu sannan kuma in ya ga alheri yana neman sa suna sabawa dan adam halittan dan adam um, musamman wajen asalinsu wajen halittansu wanda zan zo na bayani insha Allah halittan aljani daban yake da halittan mutum halittan aljani daban yake da halittan mutum zan zo ne magana akan shin ana ganin aljani ko ba a ganin aljani abu na biyu dan me yasa aka ambaci aljani da aljani me yasa aka ce da shi aljinnu mu fara daga sunan an ce da su aljinnu ne lijtinanihim wastitarihim saboda su a boye suke a boye suke ibnu aqil yake cewa inna ma summiyal jinniyu jinniyan ko al inna ma summiyal jinnu jinnan lijtinanihim wastitarihim anil uyun an ce da aljani aljinnu ne saboda ba a ganin su a suturce suke da idan mutane Allah da ikonsa wannan idan namu naked eyes wannan baya iya ganin aljani amma su suna ganin mu so saboda ba a ganin sai ake ce da su aljinnu to me alaka da aljinnu da rashin gani yaro jariri da yake cikin mahaifiyarsa ana ce da shi aljaninu ka san me yasa saboda shi ma ba a ganinsa jariri a cikin cikin mahaifiyarsa ba a ganinsa shi yasa aka ce da shi a larabci aljaninu akwai garkuwa garkuwa da ake amfani da ita wajen yaƙi ana ce da ita almijan almijan me yasa saboda tana ba mutum kwaba ba a ganinsa idan ka sa garkuwa haka ba za a ganka ba kuma ko an sare ka ba za a iya sarar ka ba sai dai a sari garkuwar to saboda rufe kaɗin nan da sai sai ake ce da ita almijan kenan shi sunan aljinnu yana nufin rufaffen abu ɓoyayyen abu wanda ba a iya ganinsa shi yasa Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum yana ganin ku ta yanda shi da mutanensa ta yanda ku ba kwa ganinsa abu na biyu da me aka halicci aljani mu dai yan adam dai an halicce mu ne da ƙasa asalin babanmu annabi adam da ƙasa aka halicce shi ko ba ka bane kullukum min adam wa adam min turab inji annabi dukkan ku daga annabi adam kuke annabi adam kuma daga turbaya aka halicce shi sannan sai muka zo muna hayyafa da ruwan maniyi to aljanu an halicce su ne da wuta kaji tun daga nan kasan akwai matsala kenan da wuta aka halicci aljanu shi yasa Allah ce wal jan khalaqnahu min nari khalaqnahu min min qab min nari samum khalaqnahu Allah ya ce mun halicci dan wato aljani daga wuta khalaqnahu min qablu min nari samum a suratul rahman ya ce wa khalaqal janna min marijin min nar a cikin suratul rahman wance a cikin suratul hijr abdullahi dan abbas da ikrima da mujahid da alhasan da sauransu suka ce marijin min nar din wato taraful lahab ina irin harshen wuta din nan da yake harshen wuta da yake in yana huruwa ba wuta yana yin harshe ba to da wannan aka halicci aljani ko kuma ka ce daga tsantsar wutar ko daga harshen wuta ko daga tushen wutar asalinta to Allah rufa asiri ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khuliqatil malaika min nur an halicci mala'iku ne daga haske Allahu akbar za mu zo mu magana kan duniyar mala'iku mala'ika shi kuma da aka kaga haske din nan ke gani da haske aka halicci mala'ika malam ban da karfi da kudurar ubangiji da isansa ba to sai ka kasa gane to ta aka aka ya aka aka hada hasken aka halice shi mala'ika da haske aka halice shi sannan manzo Allah ya ce wa khuliqal janna min marijin min nar Allah ya halicci aljanu da wuta ko dai asalin wutar ko kuma harshen wuta wa khuliqa adam mimma wusifa lakum an halitta annaba adam da abin da aka sifanta muku shine kasa abu na gaba fara halittan aljanu wani zai iya tambayanka wai da mutum da aljan wa aka fara halitta mu ne muka riga su zuwa duniya ko su suka riga mu na gaya muku wata duniya ce mai zaman kanta yanzu mu ba yanzu muna shakata muna rayuwa ba mu je kasuwa mu yi noma mu yi aiki mu gina gidaje ko ba ka ne mu yi aure mu yi su ma duniyar su haka ne su je kasuwa su ci abinci su yi hira su yi aure a tsakaninsu su rinka labari suna kaza suna kaza da sauransu haka su ma aljanu suke kuma abin mamaki ba a wani wuri suke daban ba duk da zamu faɗi wuraren da ake yawan samun su amma galiban suna cakuɗe ne da mu kamar yadda na gaya muku yanzu wannan karatun da nake yi suna kallo na suna ji na suna jin abin da nake faɗa ba mamaki suna zazzaune a cikinmu ko suna geggefe a tsatsaye aljanu wato wannan nan a nuna maka akaram kalla ya naga an fara dudduba gefe gefe kada a samu matsala kenan ai ba komai duk aljanin da ya zo masallaci ai namu ne yayi ko ba haka bane ba namu ne insha Allah su jama'a aljanu aka fara halitta kafin mutane an fara halittar aljanu kafin mutane Allah ya ce walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum Allah yayi bayanin abin da ya halicci dan adam da shi da turbaya da da tabo yumbu sannan sai ya ce amma mun fara halittan aljani kafin dan adam shi kuma aljani mun halicce shi da wuta haka Allah ya ga dama sai ya fara halittan aljanu kafin mu mutane a cikin wannan aya ya yi mana bayanin cewa annal janna makhluqun qabla al-insan amma wasu malamai ma sun yi kokari sun yi bayanin to an halicce an halicci aljanu ne sun riga mu zuwa duniya ne mu mutane da shekaru nawa wasu malaman suka ce shekara dubu biyu sai da aka share shekara dubu biyu aljanu suna rayuwa sannan aka halicci dan adam amma fa wannan maganar babu aya babu hadisi akai malamai ne dai suka yi kokari irin nasu sifar yadda aka halicci aljani Allah ya ce wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi sifar yanda Allah ya halicce su hakika mun zuba a cikin duniya mun yada a duniya da yawa daga cikin mutane akwai su a duniya da yawa akwai kuma ainihin aljanu ma a duniya yace lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أشي وانا آير زام غاني cikin sifar da Allah ya halicci aljanu suna da zakata kamar yadda kai kana da zuciya to aljani ma yana da zuciya kuma aljani yana da ido kamar yadda kai ma kana da ido sannan aljani yana da kunne a cikinsu akwai na kirki akwai na banza kamar yadda aya ta yi bayani كلام هذه الآية صرحت بأن للجن قلوبا وأعينا وآذانا شيطاني كما ينا أكوي شيطان الجني أكوي كما شيطان shi kuma yana da sauti yana da sauti da motsi ana ji wastafzis man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikum fil amr ko fil aulad fil inam kaga nan yayi amfani da as-saut as-saut kuma ya tabbata a cikin hadisi cewa shaydan yana da harshe shaydan yana da harshe zamu zo mu karanta insha Allah manzo Allah ya faɗa cewa wata rana ina cikin yin sallah ina cikin yin sallah kawai sai wani shaidani ya zo don ya lalata mun sallah sai na kama shi na rike shi da na shaƙe shi sai ga shi harshensa yawu miyau ɗin harshensa ya taɓa jikina da zan kama shi in ɗaure shi a cikin irin waɗannan filas ɗin na masallaci sai na tuno da addu'ar ɗan uwana Sulaimana dan yayi addu'a rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulkin da ba wanda zai same shi bayan ni annabi sulaiman yanda Allah ya bashi mulki yana sarrafa dabbobi yana sarrafa tsuntsaye yana sarrafa kaza wata rana mu zo mu karanta tarihin shi insha Allah yace to ya Allah ka bani mulkin da a duk duniya in na wuce ba wanda zai zo ya samu to sai annabi yace sai na tuno cewa mulkin annabi sulaiman ne ya kama aljani ya sarrafa shi to idan na yi wannan to kamar na shiga gonar mulkinsa sai na sake shi amma da ba don haka ba da sai kun zo gobe da safe in kira yaran madina su jajjefe shi to kaga nan ya tabbatar da wannan har yana da harshe har yana da yawu sannan kuma ya tabbata aljanu suna cin abinci malam aljanu suna shan abin sha aljanu suna fashewa da dariya aljanu suna kuka aljanu suna da sunan naki kamar haka kamar yadda larabawa suke ambatansu ban sani ba mu dai a nan muna cewa aljani shi ma an ɗauka ne daga larabci aljinnu ko sai aka bawo shi sai ce aljani sannan muna cewa iskokai ko iska ko ai wani iska ne ya shafe shi to kuma muna cewa mutanen ɓoye to me kuma ake cewa ginnaji ana haɗon kan bai fulful da ko ginnaji ana cewa ruhanai kwarai kuwa to waɗannan su ne sunan nakin iskokai aljanu da sauransu to ibn abdulbar allah masa rama ya ce malaman ahalul kalami da al'ilmu bil lisani masana harshe suna ambatan aljanu da sunan naki kamar haka sukan ce jinni aljani kenan tataccen aljani idan kuma wato aljani wannan wanda baya zama cikin mutane akwai masu zama a daji akwai masu zama a ruwa wannan asalin aljani yana zama ne a kwazazzabai a cikin daji a cikin bishiyoyi a cikin wani wuri dai haka to amma idan aljani ya shigo cikin mutane to sunansa daban yanzu kamar kura akwai kurar da a daji take amma ana kawo kura ta zo da ake wasa da mutane wanda ana wasa da ita a kawo cikin mutane to su aljanu duk aljanin da ya shigo cikin mutane to ba a ce da shi aljinnu ana ce da shi amir amir so ina jin an buga maka suna amir ana ce da su amir mana wanda yake cikin mutane jam'insa kuma ummar ummar to wannan kenan akwai aljanin da yake samun yara aljanu masu shiga jikin yara suna cutar da su to su ma ba aljani ake ce musu ba a larabci ana ce da su arwah arwahu shine ba shi ce rauhanai asalin rauhanai aljanu ne masu shiga jikin yara to amma dai yanzu amfani da sunan kawai ya ya game ga duk wani aljani idan aljani aljanin da ya nuna ya yi aljancin nasa ai ba shi ana ta ka ai wani aljani ne to wannan yana nuna mana aljani dan taurin kai ne to aljanin da ya kai matuka wajen taurin kai da mugunta to wannan shine ake ce da shi shaitan yanzu kun gane bambanci tsakanin aljan da shaidan ku ana cewa shaitan a ai shaidanu sun kama shi to nam aljanu shaidanu ne amma in an ce shaidan to aljani ne na daban mugu ban sani ba mu yanzu a nan a yarenmu na hausa mutum a cikinmu da ya zama mugun kiriminal ta da turanci ne wannan ana cewa kiriminal ne wa ne ko a ce ka'aiwa na mugun dan taurin kai ne ko a ce mugu ne wa ne to su ma su aljanu waɗanda suka yi taurara a cikinsa ana ce da su shaitanu to idan kuma ya fi ƙarfin shaidan ɗin ma taurin kan nasa ya fi ma wanda za a ce da shi shaidan ana ce da shi marid marid taurararre kenan wannan ya gama ƙeƙashewa ka iya cewa mai bambancin shaidan da marid to gwanda shaidan akan marid marid ba ƙwarai ko daga gaske to shaidan ya fi shi sauƙi-sauƙi to idan ya fi marid kuma dan su ma shedanin rashin mutuncin mataki-mataki ne kaga yanzu mu a mu shedan ko na farko ka ce aljan wani aljan wani shedan ne wani marid ne to akwai wanda ya fi waɗannan ukun gabaki daya aljani ne ya tashi daga matsayin aljan ya ƙara promotion ya zama shedan daga shedan ya ƙara promotion ya zama marid to in ya fi marid kuma ana ce da shi ifrit ka ai wani ifriti ne to wallahi duk wanda ya maka ma sunan ifriti to ya gama da kai ko a cikin aljanu malam qala ifritun min aljinni kaji ba inji qur'ani wani ifriti a cikin aljanu wato wato taurararre Allah ya sa yan uwa sun gane wannan jam'insa shine afarit ifrit afarit manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari cewa aljanu kashi kashi ne sinfin nau'in su ya ce aljinnu salasatu asnaf akwai waɗanda tashi suke a sama aljanu ne amma su waɗannan fuka-fuki ne sama suke tashi kawai yawo suke a sama yanzu yanzu su tashi tafi ingila kamar tsuntsu malam da allah sa idan mu muna kallo da mun ga abubuwa a saman nan yawo suke eh a tsayyar mai tashi sama aljinnu tsayyar daga cikin aljanu akar makalla akwai wanda su kuma an yi musu zubin macizai ne da karnuka aljanu ne amma an musu zubin mai macizai da karnuka so a nan gurin ba kowane maciji ne maciji ba zai iya yiwa sifar maciji ne amma aljani ne sannan ba kowane kare ne yake kare ba zai yiwa kare ne amma aljani ne kenan in kun fahimce ni a duniyar karnuka da kuma duniyar macizai akwai aljanu ba ainihin simfin karnukan ne zalla ba akwai aljanu a cikinsu shi sa manzo Allah ya ce alkalbul aswadu shaytanun duk inda kaga bakin kare to aljani ne shaydan ne duk inda kaga kare baki to hadarin sa yafi ja kazantar bakin kare a musulunci yafi na jan kare sannan maciji in kaga maciji a gidanka ko maciji a gonarka kar kai gaggawan kashe shi musamman macijin da ka gan shi ya shigo gida dan normal maciji ba zai zo zauna a gida ba to ba mamaki wani aljani ne ya rikida ya zama maciji to akwai aljanun da kuma su suna narkewa narkewa suke yi su rinka narkewa a jikin mutane ko a jikin wasu dabbobi duka akwai su Allah ya ba su wannan dama hadisi Imam Dabrani ne ya rawaito shi da Imam Al-Baihaqi a cikin Al-Asma wa Sifat kuma isnadin sa mai kyau gabar magana ta gaba shin akwai aljani ko babu abin da yasa nayi wannan tambayan akwai waɗanda ba su yadda ma akwai aljani ba wannan bayanin da muke ma su gaba ɗaya ma babu ma aljanu a duniya ma gaba ɗaya lallai amsar ita ce akwai aljanu mutazilawa suna daga cikin wanda suka inkarin samuwan aljanu ibn sina ai kuna ji ana ibn sina ko to shi ma bai yadda akwai aljanu da shedanu ba bai yadda ba duk sun fassara mai ake nufi da aljanu akwai masu inkarin wujudul jin inkarin kulliyan wasu daga cikin mushrikai suka ce in abinda ake nufi da aljani ba wai wata halitta bane aljani rayukan taurari shine aljani arwahul kawakibi kenan kaga wannan babu aljani kenan rayukan taurari shine aljanu daga cikin malaman falsafa philosophers philosophers su ma sun yi inkarin samuwar aljan suka ce kawai abin da ake nufi da aljani nau'un ne mina sharri kawai duk sharri shine aljani kawai duk abu na sharri aljani ne kawai asharru fi nafsil insaniya sharrin da yake cikin dan adam shine aljan ba wai wata halitta ce specifically mai zama a zaman kanta ba wa kuwahal khabisa kamar yadda suka ce mala'iku ma ba wani abu mala'iku ba wata halitta mala'iku mala'iku wato duk wani abu na alheri a ranka abinda zai sa kai alheri shine mala'ika in ji waɗannan mutane kaga wannan magana ai ba ta yi bayi wasu sun tafi akan cewa ka san me aljani viruses da microbites ake cewa ko su ne kawai aljanu yanzu misalin ba ana cewa virus ya shiga kwamfutar ka ba to ina ina ake tsintan virus ina ake ganin sa a dauke shi kawai dai ana cewa akwai virus microbites to waɗannan su ne aljanu virusat jarasim da microbites wanda bincike ana iya gane shi through microscopes wannan shine aljan wannan malaman zamani kenan to akwai kuma wasu malaman ma da suka ce abinda ake nufi da aljanu mala'iku ne wani babban malami dr muhammad bahi ya ce almuradu bil jinni al mala'ika ya ce da aljani da mala'ika duk abu ɗaya ne kar a cakuɗa zance shi yasa na ce muku zan yi magana akan duniyar mala'iku daban duniyar aljanu daban dan akwai wanda suke cakuɗawa mala'ika da aljani sai ce abu ɗaya ne irin wannan shek dr muhammad bahi yana daga cikin masu wannan ra'ayi sai yace la farqa bainahuma dalilin sa aka ce yace aljanu ai ba kwa ganin su ko yace to mala'ikun ma kuna ganin su ne yanda aljanu suke a boye haka mala'iku suke a boye to amma ya ce wai a cikin aljanu akwai wanda suke shiga su ɓuya a cikin duniyar mutane su ɓace a cikinsu wajen yin sharri ko alheri to gaskiya wannan maganar ba haka bane ko da a karatu ko wani bayani za ku ji wani yana inkarin samuwa aljani ba haka bane na farko dai dan mutum bai san su ba bai taba ganin su ba dalili ne yanzu abin da ba gani ba sai ka ce babu shi kana ganin Allah ne to sai wani ya ce ba Allah tunda bai gan shi ba ko da ke philosophers sun fada sun ce duk abin da yake akwai shi dole a yi sansorin ɗin shi ko dai a gan shi ko a taba ko a sansana shi ko a ɗanɗana ko a ji shi sun ce duk abin da baya cikin waɗannan five sense organs ɗin to kamar babu shi ne suwa wajen suke na ba Allah babban abin da yake hannun waɗannan mutane na dalili su ba su ga aljani ba so babu aljani to kuma wannan adamul ilmi laysa dalila ko ba haka bane ba yawa hauka ne ga hankalin mutum a ce wai dan bai ga abu bai ce babu shi yanzu anan ina zaune anan a baya na watakila akwai wasu mutane a zaune a gaban masallacin nan sai a zo a ce mun ai akwai mutane anan sai in ce ƙarya ne babu saboda ban gan su ba yanzu a cikin ku akwai wani ya zo anan yana dan kwance ban gan shi ba kawai sai in ce babu shi a'a kuma yanzu dan Allah akwai abubuwa na zamani fa da aka kirkiro su wanda da ba mu san su ba zamani ne turawa suka kirkiro su da ilimi ya kirkiro su mun yadda amma Allah ya bada labarin aljani sai mu ce babu yanzu akwai abin da wallahi tallahi iyayenmu da kakanni da suka shekara ɗari da mutuwa idan an ce musu akwai wannan waya wannan ba za su yadda ba shekara ɗari da ta wuce wannan wayar a ce akwai ta zaka zo ka yi magana da mutum ka ɗauki hotonsa ka yi magana da shi ga yanda yake yana ingila yana amerika yana kaza kana jin sautinsa zan ga ɗaula ba su yadda ba hatta wannan kyamarar da kake ganin ta na ɗaukan hoto daga baya aka same ta wani bawan allah ne ya shirya wata ƙarya ya je samo hoton wani tsohon mutum wani tsohon magini ne a zaria sai ya sako hoton sai ya ce wannan shine hoton Sheikh Usman ibn Fodio tsoho in gaya maka da yagaggiyar riga ba fasali da gemu sai ya ce wai wannan hoton Sheikh Usman dan Fodio ne za ga ana yada hoton Sheikh Usman dan Fodio ana cewa gashi nan to alhamdulillah bincike sai ya nuna cewa shi Sheikh Usman ibn Fodio lokacin da ya zamani ma gaba ɗaya babu kyamara kyamara ma a duniya ma bature bai yi ta ba ƙarya ta ƙare kenan gaba ɗaya ma bature bai yi ta ba to sai wani ya zo ya kawo maka hoton Sheikh Usman ibn Fodio ko kuma ne ya kawo maka hoton imamu malik ko hoton ibn taimiyya sai dai zane zane akwai shi rasami to akwai abubuwa na zamani da aka kakkawa mana kuma mu ma yanzu kun ga muna nan ko wallahi tallahi za a zo a kawo wani abin da mu in a yanzu ne aka faɗa sai mu ce ƙarya ne amma zamani zai zo kawo shi yanzu malam cikin abin da ake faɗa zamani zai kawo shi nan gaba yanzu idan za mu yi tafiya ba kowa yana zuwa da fasfot ɗinsa ba ya je ya faɗa ya cikin ɗinsa a duba hoto a duba kwamfuta eh eh shi ne ba ƙarya ne ba hoton shi ba ne wannan ba ana zuwa a cikin ɗinka da fasfon da komai duk inda za ka je ba to yanzu za a zo ci gaban da zai zo ba sai ka yawo da fasfon ba duk wani yaro jariri idan aka haife shi za a liƙa masa wata na'ura a ƙarƙashin tafin ƙafarsa wannan na'urar da za a liƙa masa za ta bi fatan jikinsa za ta zauna kawai da ya je duk inda zai je yana zuwa yana shiga wani guri gaba ɗaya full information ɗinsa komai nasa zai bayar yaushe aka haife shi ina ya yi meye da meye ya yi da waye waye komai gaba ɗaya kar ku yi mamaki yanzu ba ana ɗaukan hoto ba to mala akwai kyamarar da idan aka haska ka za ta cire maka riga da wando gaba ɗaya tsirara za a ganka a yanzu haka a airport ɗinmu wasu da wasu kasashe akwai idan ana so a gane mutum yana dauke da wani abu malam da ka shiga dakin kawai da rigarka da wandonka da komai ba sai ka cire ba da an haska ka za su ga komai na jikinka komai kuma kai din nan yanzu a kwamfuta idan ka shiga yanzu ba gani da kayana ba ga kalan kayana ba to wallahi za a iya daukan hoto na kun ga wannan kan nawa sai a cire shi sai a sa akan wannan mutum a jikin wannan mutum sai gaba wannan man za a iya canja mu wannan kayan yanzu ga bulu ne ko to za a iya canja shi a mai da shi jajagur kuma ni din ne nake magana kace wallahi malam ne amma ku karatun nan ku ba da jan kaya mana ba amma an canja shi malam akwai abubuwa na zamani duk an yarda da wannan amma sai Allah ya bada labarin abu a ƙaryata sayyid qutub yayi magana a cikin fi zilal qur'an yana magana akan wato wa sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu yace al-qur'ani ya bada labari akan cewa an juyar da wasu aljanu dan su saurari al-qur'ani daga zuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai al-qur'ani ma ya hakaito mana abin da suka faɗa قالوا إنا سمينا قرآنا أجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا wannan duk maganganun aljanu ne yace hada wahdahu kafin bi zatihi li taqriri wujudil jin labarin nan kawai da qur'ani ya gaya mana cewa annabi ya zo yana yin sallah aljanu sun kewaye suna sauraron karatun qur'anin sa da kuma abin da aka gaya mana a cikin uluhiyya labarin abin da aljanu suka faɗa wannan ya ishe mu hujja cewa lalle ashe akwai aljanu babu Allah zai bada labarin su babu ne Allah zai bada labarin su yace wannan kadai ya isa tabbatar mana lalle akwai aljanu kuma suna ji suna motsi kamar yadda manzon Allah ya lafazta mana sannan kuma su dinnan aljanu yace sayyid qutub yace suna iya karban imani suna iya karban kafirci akwai mu'minai akwai kafirai a cikin su sannan musta'iduna lil huda wad dalal a shirye suke ko su karbi shiriya ko su bata yace ba sai an yi wani bayani an ta kwakulo wani abu da zai tabbatar wai akwai aljani ba akwai tunda qur'ani yace akwai su yace yau mun san abubuwa wanda mu muna ganin a rayuwar mu muna ganin an ce mana wannan abun za su faru wallahi ba mu yadda ba iyayen mu kai da kakannin ba za su yadda ba amma ga abubuwan sun faru to haka ake akwai dalilai ƙwararren da suke nuna mana akwai lalle aljanu a tattare da mu muna rayuwa da aljanu na farko dai wujudul jin ma'lumun ne min addini bi darura sanannen abu ne akwai aljanu ibnu taymiya yana faɗa cewa lam yukhalif ahadun min tawa'if almuslimin fi wujudil jinn babu wani cikin kungiyoyin musulmi da ya saba wajen samuwa aljanu ko kuma wala anna allaha arsala muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaihim ko kuma annabi Allah ya turo da annabi ko manzanni zuwa gare su kamar yadda mu dinnan ake turo mana manzanni ina fata ana fahimta to su ma fa ana turo musu da manzanni yanzu mu annabi Muhammad ai ana ce annabin aljanu ne da mutane nabiyu sakalain ba gashi yanzu an gaya mana cikin surar al-aqafi ba ya je ya mana musu wazi sau nawa zai dauki sahabi su tafi da shi a daji sai ya kewaye wani wuri ya ce kai kaka tsallako nan iya layin da kaka tsallaka annabi je ta karatu ya ta wa'azi yana wa'azi ashe akwai su sai dai yan bid'a dan bid'a shine zai yi inkarin samuwar su da kuma cikin ahlul kitabi ko da yake ya faɗa cewa ibnu taymiya ya ce a cikin su su ahlul kitabi yahudu da nasara ahlul kitabi min al-yahudi wan nasara sun tabbatar akwai aljanu kamar yadda musulmi suka yadda akwai aljani to kirista ma da yahudu ma sun yadda cewa akwai aljanu yace wa in kana ko da yake akwai wani bangare na yahudawa da bangare na nasara wanda ba su yadda akwai aljanu ba amma dai ana so a gaya ma hatta kirista ya yadda akwai aljanu hatta ba yahudu ya yadda akwai aljanu ko da yake a cikin musulmi din ma akwai wanda suke inkari kamar irin su jahamiyya yan kungiyar jahamiyya yan bid'a da kungiyar mu'tazilawa duk ba su yadda akwai aljanu ba amma dai da yawa daga cikin musulmi sun yadda akwai aljanu ibn jami'a ya ce samuwar aljani fa mutawatiri ne cewa akwai aljanu din abu ne mutawatiri yanzu a cikin ku akwai wanda zai inkarin cewa ba rana yau ba rana ba rana ba ta fito ba yanzu ba ga rana ina ganin ta ba kawai wani sai ya zo ya ce ai ba rana to kaga wannan ƙarya ta wannan ai hauka ne to haka in ka ƙarya ta samuwar aljanu kina akwai aljanu yace jami'u tawa'iful muslimina yuqirruna bi wujudil jin yace kadhalika jumhurul kuffari ka ammati ahli kitab yace wa kadhalika ammatu mushrikil arabi wa ghairihim min auladi ham jumhur mafi rinjayen musulmi ƙungiyoyi sun tabbatar da akwai aljanu kafirai ma haka majority sun tabbatar mushirkai ma na larabawa da yawa sun tabbatar akwai imamul haramaini ya ce annal ulama ajma'u fi asirin sahabati wa tabi'ina ala wujudil jinni wa shayatin lallai lallai malamai sun yi ijma'i tun lokacin sahabbai da tabi'ai cewa fa akwai aljanu akwai shaidanu kuma gashi har an koya mana ma mu rinka neman tsari daga sharrin su min aljinnati wan nasi babu su za a ce nasta'izu min shururihim ga ayoyin qur'ani sun tabbatar qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba mu kuma yanzu din akwai musulmin wasu sun tabbatar akwai hatta ahli sunna sun tabbatar akwai aljanu amma sai mutum ya ce ai ba sa shiga jikin mutum ƙarya ne ba wani aljani da yake shiga jikin mutum ai magana ai aljani ai waye waye da sauransu to shi ma wannan ƙarya ta ilimi ne za mu zo mu yi bayani a aikace da hujjoji aljani yana shiga jikin mutum tabbas daman na gaya muku a cikinsu akwai masu narkewa su shiga jikin mutum su rinka tasarrufi irin na mutum su sa shi ya rinka abubuwa ko su sa masa ciwo ga mahaukata nan kuna ganin su abinda mahaukaci yake yi wa yake sa shi kaga yana surutai yana faɗin maganganu ko yana ba da labarin da bai sani ba kuma kaji kaji kaza kaza ne shedan ya shiga jikinsa ne to Allah ce kul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun minal jinni me nafarun minal jinni wasu jama'a cikin aljanu sun saurara alqur'ani sun saurara annabi yace wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa malan nasoshi da yawa cikin qur'ani suna tabbatar da akwai aljanu gayi can ma da na gaya muku wa sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alqur'an akwai aljanu kuma yau da gobe an gani da ido almashahada war ru'ya kenan da yawa mutane a wannan zamanin ko waninsa sun ga wasu abubuwa na alamun aljanu sai dai da yawa waɗanda suke ganin aljanun za su gansu amma ba za su gane aljanu ba ne ana ganin su amma ba za ka gan shi a surarsa ta aljani ba sai dai ya fito akan wani abu da zai baka tsoro idan ka gan shi ma ba za ka san aljani ba ne yanzu misali wani lokacin ko ka fito da daddare ka fito da daddare sai ka ga wani walayi alamar wani mutum doko ko mai kaza sai ka daina ganin sa aljani ne ɗaya daga cikin yaran nan da suke zagayawa a nan garin suna cewa a tashi a tashi din nan masu buga garwa din nan ɗaya daga cikinsu akwai wani wanda duk shekara da yana bi ta kofar gidana malam a tashi karfe uku ya ta buga mun ganga na ce do Allah ka dan daga mun kafa malam na kira shi nake ce masa muna hira da shi haka na ce masa wannan aikin da kake Allah saka ma da alkhairi kana kokari wallahi wani ne yake biyan kai ce wallahi kyauta yake na ce kai baka yin bacci ya ce wallahi malam ina jin bacci kamar da kowa ke ji amma na ɗauki wannan abun a matsayin ibada ne ina taimakawa mutane suna nan da yawa masu yin amma wanda ne na sani baran iya cewa ga sunan shi ba sai na ce da shi to yanzu wannan abun da kake yi baka haduwa da wasu baka taba haduwa da wani abu na ban tsoro ba ka shiga kowane lungu a garin nan karfe uku karfe biyu da rabi kowa yana kwance ya ce tab ai malam ina ganin abubuwa kam na ce za ka iya bani misalin abin da gani ya ce daga cikin abin da na gani ya firgita ne har yau ina yana ban tsoro in na tuno ya ce wata rana na fito kurin ina fitowa wani wuri kawai sai na ga wata akuya fara sol tana gudu tana kuka fi fi fi fi fi ya ce kawai sai ta ɓace da daina ganin ta ya ce kuma alkawari in dai na zo daidai wannan wurin wannan unguwa sai na ganta ya ce nakan haɗu da wasu mutane kawai ni na san ba mutane ba ne ko su bani wuri in wuce ko ni in na gansu sai in dan tsaya in canja layi ko kafin ya je wani guri sai hango wani abu alamar duhu ko wani abu yanzu kaga wannan duk ai aljanu ne amma ba za ka iya ganin sa ka ce ga kamarsa ga yadda za ka ce ba ko ba haka bane ba to kaga wannan mushahada ne mu kanmu a nan a garinmu ɗaiɗaikunmu za su iya gaya wani zai ce ya je ban ɗaki wallahi ya ga wani abu haka ne wani zai ce wallahi ya yi dare zai dawo unguwarsu ya ga wani abu to bari ba ku labari yadda wani ya gaya mun shi ma wani a Kano ne ya ce shi dan ashaba ne ya ce malam wata rana ga ikon Allah yawan ya ce ni yawanci malam ina aikin dare saboda aikin dare akwai fasinja ba fasinja da yawa amma akwai kuɗi in ka ɗauki mutum sai ba kuɗi da yawa ya ce wata ran cikin dare bayan karfe ɗaya biyu na ta fama da 'yan sanda sai na ba da cin hanci wani mutum kawai sai na ga ya zo da babban riga da jaka ya tsaye da wait wait wait wait ina murna na ga alhaji zan dauke shi sai ya ce kai ni wuri kaza ya faɗi sunan unguwar ya ce bismillah malam ya ce na karkata mashin ya hau ya zauna da jakarsa muna tafiya muna tafiya ni dai ban masa magana ba shi bai min magana ba na goye shi fi ina ta gudu ga sanyi ya ce wallahi malam wallahi ya ce ina zuwa na sha kwanar wani lungu ina yin kwana da mashin ina duba ma'ana sai na gaba kuwa wala wannan wadda abin ya same shi ya ce ina duba sai na gaba kuwa na ce kai to ya ce ba a tsaye da ni ba ko birki ban yi ba bai ce mun tsayan sauka ba kuma ban ji dirkansa ba ban ji yadira ba ni dai kawai na yi kwana da mashin zai shiga wani lungu haka irin ya zo kwana haka ya ce kawai irin kaɗan duba fasinja sai na ga ashe ba kowa a bayana tuntunin ya je wurin da zai sauka ya sauka ya ce wani ikon Allah mala ina tafiya ce daga nan na tashi ai ya ce ana gama a taban na a ranar ya ce in mai da kai na gida ma tashi hankali duna biyu na tsorita ya ce malam ya faɗi wata gada a kano ya ce wallahi malam ina zuwa wannan gadan zan haura ta kawai sai na ga ta dare gida biyu na ce kai ta fashe gida biyu ta tsage gida biyu ya ce sai na yi kwana sai na je na wata hanyar da ba da ƙyar ita gida yanzu kaga wannan akwai wani bukatar wani jawabi a gaya maka waye aljani ya ɗauka aljani ya ɗauka akwai misalai da yawa da suke faruwa ko ne zo ya maka magana ko ne zo ya ce ma kaza ko ne zo ya ce ma kaza to ko a zamanin annabi ba akwai mutanen da suka suka rikida wani ya zama mai kora wani ya zama mai kaza wani ya zama kaza ya zo mai kuɗi magana wannan ya zo mai wanda baya bada zakka magana akwai su akwai aljanun da wato ana jin motsinsu kuma ana ganin su amma da wata sifa daban malam aljani sai zama kyankyaso aljani yana iri kidewa ya zama kwado ɓaɓɓaɓɓaɓ ya zo gabanka su ba mamaki maciji aljani ko kare aljani kai yana iya zama mutum ma yanzu ba mamaki a cikin kunan nake gani wani wani aljani ne ko ba ga ba to annabi ya je ya musu hira shi annabi an ce ya gansu ya ma yi hira da su da koyar da su karatu da ya diye ruwanto a ruwaito mana ya tabbata a cikin hadisi a cikin jakuna akwai aljanu jaki a cikin kare ko kuma akwai jakin da ya ga aljani akwai karen da ya ga aljani ana abin da ake so a nuna mana ba mu kadai mutane ne muke iya ganin aljanu ba dabbobinmu ma suna iya ganin aljanu zan ba da misalai a hadisi an ce wata dabba ta ga aljan ashe akwai aljan din ko da yake mu a idan mu wannan naked eyes namu ba ma iya ganin aljani kai tsaye haka sai dai a wani irin yanayi amma wasu halittu Allah ya ba su dama suna iya ganin aljani a cikin hadisin sahih bukhari da muslim manzo Allah ya faɗa yace idza sami'tum siyaq siyahadika fas'alullaha min fadli in kun ji zakara duk da ka ji zakara yana yana kuka yana cara ba zakara yana cara ba kyar haka ne to kuna jin zakara yana in dai ka ji kukan zakara carar zakara ba kukan shi ba cara wanda yake da asuba din nan ko jin asuba to ka daga hannu ka roki Allah lokacin karban addu'a ne lokacin kukan zakara fas'alullaha min fadlihi yace fa inna hara'at malik malakan zakaran nan mala'ika ya gani wa idza sami'tum nahika alhimar idan kun ji jaki yana kuka yu yu waɗannan kukan da yake yi ba yana babban kuka sai zo na ha ha ha ha ha ka san me yasa yake wannan yace kuna ganin wannan ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa innahu ra'a shaytanan shaitan ya gani aljani ya gani shaitan duk lokacin da kaga jaki yana wannan mugun kukan to aljani ya gani yanzu a can an gaya mana an gaya mana zakara yana ganin mala'ika Allahu akbar kenan akwai mala'iku kuma annabi ya nuna mana mala'ika daban aljani daban yanzu a cikin mu akwai wanda bai taba jin kukan jaki ba amma tsakani da Allah kullun jaki yake kuka ba kullun yake yi ba ra'ayi ne to in dai kaga yayi ai da mun kaje wai ba shi yace wai ra'ayi kukan jaki to addini ya gaya mana in ka ji yayi kuka to kaza shi kuma zakara in ka ji yayi cara ai ba koyi shi yake carawa akwai mai yi da rana da rana za ka je yana kyar yana yin cara to mala'ika ya gani malam kana da iyaka kai dan adam akwai abin da Allah ya baka dama akwai abin da bai baka dama ba imam abu dawud ya ruwaito hadisi wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi akwai wata riwaya ta abu dawud manzo Allah yana cewa idan sami'tum wato nibahal kalbi ko nabahal kalbi in kun ji kukan kare kuma wa nahiqal himar da kukan jaki kuma to ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa innahum yarawna ma la tarawna to wallahi suna ganin abin da ba ku gani ne suna ganin aljanu ne in ka ji kukan kare haushin kare in ka ji kukan jaki to ka yi a'udhu billahi saboda ya ga abin da baka gani ba ka dan ƙara gaba kuma ina ba ta ana fahimta na yi muku bayani akan shedan ko so ba sai na ƙara yin bayani akan ainihin wato shedan ba da yawa ko da yake akwai dan abin haske da ya kamata mu ƙara amma ku gane duk lokacin da aka ce shaitan a larabci ana nufin atil mutamarrid mai tattauran mai taurin kai mai busasshen abin nan ra'ayi shine shedan kamar yadda malamai suka ba da labari qur'ani ya ba da labari cewa shi shedan yana cikin duniyar aljanu ne yanzu ana abinda zan kusatar da mu shine shedan yana cikin duniyar aljanu ne shedan yana cikin me duniyar aljanu kenan shedan a cakuɗe yake da aljanu shi sa aka ce ka nemi tsarin sharrin shedan kuma ka nemi tsarin sharrin wato aljan asalin shedan akaram kallah da yana bauta Allah da yana bauta Allah kuma shaidan din da kake ji ana faɗa ya zauna ne a sama Allah ya haɗa shi tare da mala'iku asalin shaidan da ake magana aljani ne amma ya girma ne matsayinsa ya kai har ya zama mai shaidan to ya yi zama a aljanna kwarai da gaske kuma ya zauna tare da mala'iku ya shiga cikin aljanna amma ya zo yana saba wa ubangijinsa a lokacin da Allah ya umarce shi ya yi sujjada wa annaba adam istikbaran wa uluwan tsabar girman kai da nuna isa fataradahu Allah min rahmatihi Allah ya kore shi daga rahamarsa shi yasa aka ce ash-shaytanur rajim shaydan jifaffe wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba shi din ne da iblis din shaydan din na iblis din kenan na ga muku wani matsayi ne iblis ko aba yaqi wastakbara yayi girman kai wa kana min al-kafirin sai zama cikin kafirai so wannan kenan a shaitan a lugar larabci in an ce shaitan ana nufin atin ana nufin mutamarri to shine ake amfani da shi ga wannan halitta wanda ya saba ubangijinsa ake ce da shi shaitan kamar yadda kuma ana ce da shi taghut taghut ana nufin shaitan ne alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut ka gani sai Allah ya ce faqatilu awliya ash-shaytan ka gani inna kayda shaytan kana da'ifa kina ana ce da shi shedan ana ce da shi dagutu wannan da yawa daga cikin al'ummomi na bayan kasa sun san wannan lafazi kamar yadda Mahmud al-Aqqad ya faɗa a cikin littafinsa Iblis akwai littafi ma musamman malam sunan littafin Iblis kawai an ce da shi ɗagutu ne saboda tsabar wuce gona da iri da yake yi akan barna da taurin kai da ubangijinsa da yawa sannan ana ce da shi iblis ablasa yublisu iblasan abinda ake nufi wato ya ɗauke tsammani gaba ɗaya da samun rahamar Allah shaidan ya yi losing hope in an ce ablasa yublisu ablasa kamar ya yi losing hope ya cire tsammani gaba ɗaya Allah bai zai mai rahama ba so ya gama cikakken mara mutunci kawai cisa komai na rashin kirki shaitan zai yi shi iblis zai yi shi ka aiwa ne iblisi ne a gaya maka wannan sunan kana jin daɗi ka shiga uku wala wannan wa yake gaya ma akwai wanda sunansa ma iblis kawai iblis ta ce na inna lillahi wa inna ilaihi ka mutu iblis kuma so ya dauki tsammani ne ya isa min rahmatillah shi yasa aka ce da shi iblis daga albalas ne albalas a larabci in an ce albalas malla khaira inda wanda gaba ɗaya bai da alheri ablasa kuma ya isa wata hayyara ya dauki tsammani ya shiga cikin ruku so duk wanda yake duba abin da ya zo a cikin alkur'ani na magana akan shedan zai gane shi shedan da ake magana akan makalla yana fada hankali shedan fa ba mahaukaci bane kuma yana da mugun wayo a kai da ba yana da hankali yana da wayo ba da ya halakar da mutane kuma yana idiraki yana motsi kuma yana da runduna yana tura su su yi masa aiki matsalar mu ba ma ganin shi shi yasa wasu wanda basu gane ba sai suke cewa kai ai shaidan nan ruhu sharri ne rai ne na ainihin wato sharri wani abu ne kawai da ake dasa shi a cikin zuciyar dan adam na sharri wai duk sharri kawai shine shaidan so gashi ban yi rabi ba akan maganar duniya aljanu kuma ana ta nuna mun lokaci yayi da shi karfe shida ta yi sai ku haƙuri gobe ku zo mu karisa insha Allah yanzu za mu ɗauka mun yi darasi ɗaya akan duniyar aljanu gobe za mu dora darasi na biyu akan duniyar aljanu insha Allah abinda na faɗa na daidai Allah nake roƙo ba mu lada wanda na faɗa nayi na kuskure Allah ya yafe mu aljanun da suke zaune a gurin nan da Allah in mun yi musu ba daidai ba sai mana afuwa ko kuwa yawa kada mu zo fita su bubbuge wasu Allah ya ka kare mu da sharrin aljani da mutum wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته